بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۗ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من حوزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا ranar talata 28 ga watan Allah al-Muharram ɗaya daga cikin watannin Allah masu alhurma a cikin lissafin watanni guda goma sha biyu wanda Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin alkur'ani mai girma a cikin lissafin adadin shekara babu shakka wannan wata ne daga cikin watanni masu alhurma yake mana bankwana ibada a cikinsu tana da yawan lada linkin balinki a inda saban Allah a cikinsu yake da zunubi mai ƙarfin gaske ya samu Allah da ya ambace su ce falatuz limufihin na anfusakum kada ku rika zaluncin kanku da kanku a cikin waɗannan watanni yau muna 28 da shi kenan saura kwana daya ko biyu Allah ta'ala ya sa ayyukan mu na alheri Allah ya karba kuma zurubin da muka yi muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana shi darasin mu na baya dai mun tsaya dai a cikin wannan sura dai mai albarka suratul baqara aya ta 216 go yau za mu tashi 217 idan ban manta ba insha Allah mun ji darussan da Allah madaukakin sarki ya karantar da mu a cikin ayoyin baya musamman aya ta 215 inda Allah madaukakin sarki ya karantar da mu idan mun tashi taimakawa wa za mu fara taimakawa Allah madaukakin sarki ya dora mu akan wani tsari duk lokacin da Allah ya baka wadata wanda zaka fara taimako a cikin al'umma shine ma'aifanka sannan sai waɗanda suke masu bi musu mana makusanta yayin uwa da yayin uba halakai yayinka da ƙannuwanka sannan sai marayu sai kuma talakawa da matafiya akan hanya idan kuma ka aikata waɗansu ayyukan alheri bayan wannan to Allah ya ce masani ne akan wannan kana Allah madaukakin sarki ya gaya mana ɗabi'a ta ɗan adam ba zai rike neman abu saboda san raƙumin yara yaro yana marmarar ga raƙumi ga raƙumi da ya nufin shi sai ya gudu waɗansu suke cewa me yasa Allah bai ba da dama a yaƙi don su samu izza su samu ɗaukaka su je su yi kace-kace da kafirai su samu ganima amma lokacin da Allah ya wajabta musu yakin sai ya zama kuma suna masu kyama akan fita yakin Allah madaukakin sarki su ma yace mun ga an wajabta muku yaki amma kuna kyamar shi so da yawa za ku kyamaci wani abu shi kuma abun alheri ne gare ku so da yawa za ku so wani abu kaman zaman gida da ragwanci da kasala da lalaci shi kuma shari ne gare ku waɗannan ayoyi sun ba mu karatu mai yawa Allah ya fara da mu haka za mu tashi kuma aya ta gaba mu ji abin da Allah madaukakin sarki yake cewa na yas'alunaka 'anil shahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'inda Allah والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة الآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وبنجي تعالى يتي يسألونك عن شهر الحرام lalle suna tambayarka dangane da wata watannin nan da ake magana masu alhurma ubangiji tabaraka wata'ala ya sabkar da lissafin adadin watanni guda goma sha biyu a cikin alkur'ani kamar yadda yake inna iddatash shuhuri عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وبنجي تعالى إن عدة الشهور عند الله أنا دل السافي وتنين أوجه الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله شيني وتا غدا goma sha biyu haka yake a cikin littafin Allah yawma khalaqa samawati wal ard tun ranar da Allah ya halicci saman bakwai da ƙasan bakwai lissafin watanni na Allah guda goma sha biyu ne kuma waɗannan watannin suna kwana talatin ba ɗaya kuma suna kwana talatin daidai ba ɗaya suke da watan bature ba domin watan bature wani yana kwana 28 wani 29 wani 30 wani in ya haukace ma sai ya yi 31 da ko zai taka birki amma kaga lissafin watan musulunci 30 daidai ko 30 ba ɗaya to Allah ta'ala ya ce minha arba'atun hurum daga cikinsu akwai guda hudu waɗanda suke da alhurma a zamanin jahiliya ma ba a yin yaƙi a cikinsu haka kuma da musulunci ya zo ba a kai hari a cikinsu sai dai in an kama ku hari ba za ku yi kwance ba makiya su ci galaba a kanku za ku mai da martani to waɗannan watanni annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana su domin Allah ya ce a cikinsu dai minha cikin guda sha biyu akwai guda hudu masu alhurma kaga idan kace ba za ka yi aiki da hadisi manzo Allah ba to wayanne ne kaga aiki ya same ka tunda babu wata alkur'ani za ta ce maka to da wancan da wancan ne an ce ne daga cikin su akwai guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fasara yace salasatu mutawaliyat guda uku jere suke da juna na farko shine wa zulqada watan da bahaushe yake cewa watan turka watan da na bayan shawwal zulqada shine na farko na biyu shine wanne zulhajj watan layya ko watan ajin haji na uku shine al-muharram wanda muke ci kenan shaharul lahil muharram manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na hudun shine wa rajabun almudari bayna jumada wa sha'ban sai watan rajab wanda ke tsakanin jumada da sha'ban waɗannan sune watanni guda hudu da Allah madaukakin sarki yayi musu daraja yace kadda ku zalunci kawunanku da ayyukan sharri a cikin su saboda zunubi a cikinsu ana lullinkawa kamar da ake linka ayyukan alkhairi to da haka wani lokaci kafirai aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika sariya kamar da abdullahi da abbas da abdullahi da mas'ud suka zo da ainihin bayani karkashin wannan aya ya sa'alunaka an shal harami qitalun bi da ya aika bataliya to wannan bataliya da ta tafi akwai wani abin da ya faru tsakaninsu da makiya na aran gama to sai su kafirai suka zo suke izgili suke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ah to da mun a cikin watanni masu alhurma akwai yaki a ciki idan manzo Allah ya ce babu yaki sace to ya ake mutanenka suke kashe mana mutane an ce abin ya faru kuma wato ƙarshen watan shawwal ne lokacin zulkari ɗin babu ba shigo ba yanzu allah maɗaukakin sarki sai ya ba su amsa ya sa'aru na ka'alar shahar haram suna tambayar ka dangane da watannin allah masu alhuma guda hudu ketalin fihi wai ana yaƙi a cikinsu allah ce kulga ya masu ketalin fihi kabir yaƙi sosai ma yaƙin da ke cikinsu ma babban yaƙi kwa kenan idan har suna so su kure annabi sallallahu alaihi wasallam ko su ji daɗin faɗin maganganunsu a kai ubangiji ta'ala ya musu raddi an ce akwai ma gwamurzu babba a cikinsu ta hanyar idan ko kawo mana farmaki to babu shakka za mu mai da mursani don idan da an ce musu babu yaƙi za su yi amfani da wannan dama dama su ba tsoron Allah ba suke ballacin su taka dokar Allah kenan sai su rika labewa a cikin irin wannan lokacin su kawa hari kamar yadda wani lokaci suke yi shawara suka ce mu diba wata sallah ce wanda ta fi ɗauka hankalinsu sai mu kawo musu hari a lokacin akcin salatul asar yakin hundur kaga sun kawo hari ne daidai lokacin asar wanda ana yaki ana fafatawa har sai da take yi rana gag da fadawa sai na umar ya ce ya rasulullah ai wallahi ban san al'asar ba manzo Allah ce wallahi ma ban yi ta ba saboda wuta ta kai wuta annabi sai yake cewa kaga sun shagaltar da mu daga sallar asar salatul wusta Allah ya cika wuta a cikin kabarinsu ko Allah ya makure kirjinsu da wuta to har kullum su suna zambatar su ga wani abu naku mai tsada har yanzu kafirai suna irin wannan su samu wata rana ta ku ta farin ciki sai su samu ku bakin ciki idan ka diba shekaru da dama ana wannan da muka dauka shekarun baya ranar sallah babba in ce rana ta farin ciki ga dukkan duniyar musulmi a wannan sallar suka dauko shugaba mai ba musulunci kariya bush yake kowa ne a talabta shi ma ce wai zai yi da babbar ragon shi ran da suka rataye sadan husaini saboda su bakanta wa musulmi rai wannan farin cikin da za ku idan karku yi shi bana ranar babbar sallah ranar arba ko kuma ranar sallah aka ɗauki shatar wani wani musulmi da ya rinda ɗan ƙasar iraq shi kuma ya yi mi ya fito aka ba shi security wanda su tsare lafiyar su kare lafiyar shi ya zo ya kona alkur'ani ya walakanta alkur'ani ya kona shi Allah ya tsine musu albarka gaba da har masu ɗaukar nauyin to wannan suna da irin wannan kullum su diba wani abu wanda yake da muhimmanci a gare ku a lokacin kuma su samu ku bakin ciki a lokacin to da haka sai Allah ya musu rage ce kul kitalun fihi kabir ka gaya musu ai yaki a cikin irin wannan lokacin a wannan watannin ai babban abu ne ko kuma a akwai yaki babba sai Allah ya zara musu ya ce akwai wani abin da kuke wanda ya fi yaƙi wasaddin asabi da laigo akwai taushe mutane da kuke hana musu bin hanyar Allah wannan ya fi yaƙi shari a cikin wannan watannin wa kufurin bihi kafirci da kuke tsakaninku da ubangijin Allah a cikin waɗannan watannin wannan ya fi zama yaƙi shari a cikin waɗannan watannin wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah da kuma yanda kuke hana mutane zuwa su yi sallah Kaaba da kuma fitar da waɗanda suka cancanci ɗakin waɗanda suka cancanci su bauta ma Allah a ɗakin Allah su wane ne su ne musulmi inna idda tashhur inda Allah ta'ala ke inna awwala baitin wudi'a lillah alladhi bi bakkata mubarakan ووضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للناس فيه آيات بينات مقام إبراهيم كاتزا كاتزا وانا إن إن أول بيت وضع للناس إن أول بيت وضع للناس
للناس للذي ببكة مباركا للذي ببكة مباركا وهدى للناس جزاك الله خير أنا دي أبين دمك اسمه فهمتا وبنجي تعالى إن إن أول بيت وضع للناس lalle farkon ɗakin da Allah ya aza a doron ƙasa don abota masa muminin su bauta masa lillazi bi bakkata wannan da ke cikin garin maka shine kaba amma sai gashi ɗakin Allah wanda Allah ya ɗora a bakasa don abota masa an hana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da su je gurin su bauta ma Allah annabi Abu Lahab yake tambaya Abu Lahab yake ko Abu Jahil wai shin Muhammadu wannan abin da yake na azagoshin shi a ƙasa yanzu ma yana yi aka ce mashi na'am ya ce wallahi idan ya zo shi zai yi wannan abin da ke wasu Allah shi ne tsaza gushi a ƙasa to sai na zo na taka wuyarsa ko in turmuza hulkarsa a ƙasa ko kuma in kirawo yara su walakanta shi Allah maɗaukacin sarki ya ce zo ga gurin haka ya ce da kun gan shi ya wuce ku zo ku gaya mini annabi sallallahu da ya tashi zuwa ka'aba yana gita aka da aka bai abu jahil labarin sha ga muhammadu can ya wuce da ya taso sai gashi ya zo ya nufo inda manzala sallallahu alaihi wasallam wai shi da nufin ya walakanta shi ko ya taka wuyarsa ai wallahi yana dan fuskantar Ka'aba sai gashi da karfin siya ya fito a guje aka ce malaka ya Abu Jahl yace kai ai wani rami da na gari a gaba na na wutar jahannama da waɗansu irin abubuwa masu fuka-fukai manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'iku ne suka zo da ya kusanto ni da sun cincira shi gunduwa gunduwa a nan gudun har Allah ta'ala ce to kwale da unadiya sare da uzzabaniya ya kira wayanda zai kira yadin kuma su zo idan ya kira su muku za mu kira su wa mala'iku masu tsaron jahannama mala'ikun ma masu tsaron wuta za a kira yau da haka Allah ta'ala ya ce annabi kalla la tuti'u wasjud waqtarib kalla la tuti'u wasjud waqtarib ma'ana kai banza da shi karka damu da shi karka biya mishi ka je kai sujudan ka kai tsayuwarka kawa Allah madaukakin sarki da aka nemi kusanci ga Allah da haka wannan yana daga cikin kiran nabi al-kafirai na wancan zamanin har na yanzu to shine Allah ya ce hana mutane bin hanyar Allah kafirci da Allah hana mutane zuwa ɗakin Allah don su bauta ma Allah da kore waɗanda suka cancanta su bauta ma Allah a gurin da kuke yi akbaru inda Allah wannan shine mafi girman zunubi a wajen Allah sama da ayyaki a cikin waɗannan watannin Allah ya ce wal fitnatu akbaru min al qatl fitina malamai suka ce fitina shine shirka da Allah da yin bid'a to su kuma su ne mafi girman zunubi sama da a ce an yi yaki sai Allah ta'ala ce wala yazaluna bari mu gaya muku in ji Allah su haka fere da kuke ganin su na da da na yanzu kwarare da baƙaƙe da jajaye da masu jan kunne da masu baƙin kunne duka har abadan ba za su taɓa gushe ba ba za su bari ba yi ƙatilu na kuma suna yaƙar ku sako-sako lungu-lungu duk ta hanyar suka samu dama sai sun yaƙi ku ba za su taɓa barin yaƙin ku a duniya ba hata ya rudukun an dinikun har sai sun ga sun karkatar da ku daga addinin ba nufinsu ku yi addinin ku yi addininsu ba a naku addinin da ku bari yanzu idan kadi ba yahuda wanda ke cikin yahuda yake cewa ba muna nufin mu hana kirista kiristanci ba ya zo ya yi addinin mu na yahudanci in mun ya kai mu shiga ta so muke mu hana shi kiristanci ba tare da kuma ya yi addinin mu ba haka ba suna nufin su hana musulmi ya yi musulunci don ya yi yahudanci ba a'a su hana ka addininka na musulunci sannan kuma su a ganinsu in ma kayi nasu aikata suka maka shi sa a duk lokacin da ya kana koyi da jan fata ko kuma bature musamman arne kai kana jin daɗi kayi koyi da shi shi kuma yana ganin ka sakare don ya san ba za ka kai shi ba ba za ka kai shi ba kawai ɓata lokacin ka ne kake a banza idan muka diba irin yadda suka gyara kashashensu suka mallaki tattalin arziki suka mallaki makamai irin waɗannan ƙasashe namu wanda abinci ma ya yi wahala a zo a ce tsarin da suke da shi shi za a yi a tsarinsu na can gurin kuma tsarin maha wani lokacin sai an diba wanda ya riɓe ya lalace wanda su sun tsara a da sun ga bai yi ba shi ne za su ce to ku yi in kun je kun tambayi ba shi eh za mu ba ku amma akwai abu kaza da kuke sai kun wasa kaza za ku za mu ba ku bashi kaza amma a ƙalƙashin wannan bashin muna son sai kun yi kaza sai kun yi kaza ba mu da kuɗi ku ba mu kuɗi mu biya ƴan lakwal da mu shira eh za mu ba ku amma in muka ba ku wannan kuɗin gani za ku gani za ku da sharaɗi kuma sai kun ba doka kaza sun yi haka ne gwamnatocin mu suke tafiya haka ne haka ne ga mu da iraniyo ga mu da man fetur ga mu da sharbon amma kullum muna neman bashi kullum muna bara sai a rika cewa a koro mabarata daga kasashen waje amma kuma sun shugabannin kuma mabarata ne da bara suke biya ma'aikata wani bangare da bara ake biya hcdm da bara ake biya ake gina kwalta da kaga an yi wani taron da ya wuce mutum 100 to wata furoje ce ta yi finansi ba gwamnati ba har a kai gwamnatinmu idan ka lura a cikin shekarun baya ba ta iya tara mutum 100 ta ba su wani horo a kan abin da zai amfani sai dai wata furoje ta yi finansa abu ba za mu yi kwalta kilomita biyu ko uku ba sai mun ci bashi ko sai an taimake mu ba za mu gina kalas ɗaya ba sai an ci bashi ko sai an taimake mu wannan wani irin tsari ne a gidanka baka iya cefa ne baka iya sai iyalinka sutura baka iya ci da su baka iya biya musu kudin wuta baka iya biya musu kudin ruwa kuma kace kai mai gida ne wani irin mai gida ne kai kace kai shugaba ne to irin hatsarin da muka samu kanmu kenan wai karkashin haka kuma shi mai gidan sai ya zama altakin mai kudi sai an bashi kudi ya ce kudi sai an bashi kudi ya biya ruwa kuma ya biya wuta kuma a ƙarshe sai a ce mai kudi ne shi haka ne fa muke fa irin halin da muka samu kanmu kenan to da haka muna fata Allah sa a zo ƙarshe Allah ya sa a zo ƙarshe amma ya sha wuya Allah ya sha wuya wallahi an sha wuya kasar ta muhira ta zama samari ma sun kasa zama kullum saurayi dan Najeriya yana yawo sai ya je shi inda zai jin karatu shi yana wucewa ta kan shi amma da aka yafi kasar shi kwanta hankali yana murmurin kasar idan ya zo wata biyu uku sai ya rika mawalki ya koma a ƙarshe sai ya yi bashi kuma idan kai za ka tarar mutanen su suke kiwo su suke noma su suke ban ruwa su suke aikin jardin su suke gadi su suke aikin kamfani wannan kero dan nijar ba rago ba ne amma shagiyar uwa ce ya samu mai shanye jinin ɗanta wallahi haka ne haka muke ciki idan muka yancan ba kwanci muke ba aiki muke tukuru mu muke fusa dutsi a wani gurin a biya mu amma bayan Allah da ka zo in ka yi kokari ka shekara guda sai ka ji ka fara mulkin koma ko canza gam ka nihi wata ƙasa ba abin da yake fitar da mu illa talauci fa alhali ga arziki a ƙasar ga ruwa a ƙasa ga helaye na noma a can kuma noma muke zuwa muka ba wasu ga gurin kiwo zuwa muke ba wasu kiwo a can Allah ya sauke to duka wannan ba komai bane wallahi makicin makiya ne sun ci nasara akan mu ne shi yasa har yanzu abin da ke damu su mun kasa barin la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci muke ba ma ci da yunwa a kosha kama da bautar Allah muke in azumi ya zo sai ga kowa ya dauka kai litinin da alamin zuma suna ganin ana ta yi sallah ba kakkauta wata baturiya da ta yi yawo a kasashen duniya ta zo ta sabka a yame a garin total ake ta komi babban watarkin nan ta ce tun da ta yi yawo a duniya ba ta ga garin da ake kira sallah ba irin nijar ta ce da katarar ta yi ba barci in wani ladari hara allahu akabar allah iya kare haka da wani can ya ɗauka ce ba taɓa jin wannan ba a duniya in ba a nijar ba a cikin rafarkin da ta yi kenan sallah mutum ya kwanta da yawa ya tashi kare hudu ta hajjiri ladari ya tashi kare hudu ta tashi ku tsaye masallaci hayya ala sala sai nijar kun bai da kosishi wanda in ka zauna dan wata ƙasa sallama sai ya bari wannan talauci wallahi ta ce kuma wannan bai isa ba ta bari ranar juma'a daidai lokacin da ake kiran sallar juma'a na farko ta shiga kasuwa sai ta ne ta ce kaza take so sai mutum ya ce a lokaci yayi kawai sai ya shago ta ce wannan ma ya bata mamaki ta tarda waɗansu kasashe na musulmi idan lokacin sallah yayi gwamnati take bada umarni a rihe shago amma a Nijar ba gwamnatin da ke ce a rihe shago mutum ga kuɗi sai ya bari ya rihe shago ta ce wannan abin ya bata mamaki dan Nijar da zaka bashi zakafa yana da mata guda amma sai ya je ya biya sadaki ta biyu zai kara kasar da wani aka bai zaka ya talaka ne ko eh da haka zakka ta yi kabri he raba abu he zai biya sadaki karawa zai harka ta samu wanda sarari jarai kuma ka bashi kudi ya je ya kurmushe shi ya ce gobe Allah ya ka kuma hankalin shi kwance wallahi hankalin shi kwance wanda a wata kasar wani in yarsa abincin sati guda a gidan shi hankalin shi ya tashi shi nau zai kurmushe kudi ya ce gobe Allah kuma sai Allah ya kawo ka Allah kara ɗan nazar imani haka muke to wannan abin shi ne suke hasada an yi makirce-makirce iri-iri an yi wannan an yi wannan amma dai kullum dai cigaban ake kasance bata cigaba amma muka ba muke ci kasance bata cigaba a lissahin kasa kan kullum ba take ci da kadi ba kullum mu ne kuta wannan haka ne a lissafinsu amma an kadi ba al'ummar ba motar da ake hawa kasashen waje illa talakar nijar yana hawa ko ba hawa arawa ba gidan da zaka zauna a kasashen waje illa ana zaka zauna muna gina shi kenan muna ci gaba ta fuskar al'umma kuma da sun ana ci gaba amma a gwamnatance ne da yake da su suka rike kan su masu jan kunnen su suke ta direban ga inda zai bi yasa bayan za a kasa ta ci gaba haka yasa ga shekara 60 da wani abu ana debu Niger debu ya noki a take gurguwa ta ki tashi yau sun karye kafan bayan za a ta tashi amma yanzu an sauya ko an sauya an sauya taken eh ai tahiyar mata sauya insha Allah ba taken kadai ba tahiyar mata sauya in Allah yarda kowa da ya kama jikin shi mu koma wa Allah kowa ya zama zai yi gaskiya a bangaren shi a kasuwanci mu yi gaskiya a ofis mu yi gaskiya duk abin da zamu yi mu'amala da kamun mu yi gaskiya in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in dai kuka ji tsoron Allah kuka yi dokar Allah to Allah madaukakin sarki zai sanya muku mafita wallahi za ga Allah ya kawo kowa mafita amma ga mun kullun ga gama kaman kaca mutum yana jiki kowa an gashi ba su fashi bace daga mala za ka dauki mutum da kai shi wurin gobe shekara ɗaya gida sai ka ga anya ko shine haka ne saboda matsala da wahala to wannan ba na abu ne kawai turawa makiyanmu makiya addininmu su ne suka sa mu gaba suke ta yaƙi ba ko ila kuma dama Allah ta'ala ya ce ba za su samu dama ba wala ya zaluna har abadan ba za su bari ba ba za su gushe ba yuqatilu lakum suna yaƙin ku hatta yaruddukum an dinikum har sai sun sun dawo da ku sun karkatar da ku daga addinin ku sai Allah ya ce in nusa tawo inda sun samu dama sun samu dama ba su samu ba sun samu da abin da suka samu sai Allah ta'ala ya ce wa man yartadid minkum an dini duk wanda ya koma da baya wanda ya ridda a cikinku ya ku musulmi daga addinin shi ya koma bin aƙida wanda ba ta addinin musulunci ba fa ya mutu ya mutu akan haka ya zambilla Allah ya kare mu wa huwa kafirin yana mai kafircewa Allah Allah ce to da su da irin wa'annan da su wa'ancan wa'anda suka kira ku akan kafircin da waɗanda suka bi Allah ce ulaika habit amaluhum to ayyukan da suka yi na bayan alheri duka Allah ya bata shi Allah samu cika da imani habis amanun fi duniya wal akhirah ayyukan su gaba daya ya bata duniya lahira Allah ya ce ulaika ashabun nar kuma su ne waɗanda suke ma abota zama gidan wuta Allah ya kare hum fiya khalidun Allah ya ce kuma za su dawo ma wuta gaba daya ashe yana daga cikin babban bala'i da masiba mutun yayi ridda yana musulmi ya kuma mutu akan kafirci wanda zai dawo ma wuta halala idan mutun ya mutu yana saban Allah in dai musulmi ne ba Allah yake wa shirka ba ko ya mutu a cikin su ko ya mutu a cikin maye ko ya mutu lokacin da ya yi sata ai ya barawa aka bige shi ai ya mutu akan sata ko in dai mai ba Allah shirka musulmi ne to insha Allah ba zai ba zai dawo ma auta ba in dai yana da imani Allah zai mishi azaba gurgudan laifin shi amma a ƙarshe zai shiga aljanna amma duk mutumin da ya suke yayi ridda ya bar addinin shi akwai waɗansu abubuwa da musulmi yake aikatawa yayi ridda ya fita daga cikin musulunci akwai su to in dai mutum ya mutu akan rida Allah ce to ayyukan da ya gaba dai Allah ya bata kuma zai dawo ma a cikin wuta sai ce ulaika habitat a'maluhum Allah yayi watsi da ayyukan su kuma wa finna za a shiga da su cikin wuta kuma Allah ce za su dawo ma a cikin wuta da haka mu yi kokari duk yadda za mu mu ga mu mutu akan imani duk yadda za ka yi ka rike aqida kada ka yarda wani abu ya zo ya sa saboda duniya ko saboda wani matsayi ko saboda wani al'amarin rayuwa ka yi ridda ka bar addinin musulunci yi kokari duk ta yadda za a yi ka mutu akan imani wannan shi da cin nasara ga musulmi Allah ta'ala samu dace na'am innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabili
رحيم ubangiji ta alata innal ladina amanu sai dai waɗanda suka yi imani da ana cikin kafirci aka yi imani da ana cikin musulman nofaratik ko musulman modore yanzu aka zo aka gyara imani aka yi ayyuka nagari walladina hadiru da wanda suka yi hijira manzala sun sauke cewa wanda ya hijira ta gaskiya shine wanda ya kaula cewa sabon Allah babu mutumin da ya hijira al-muhajir cikakke kamar mutumin da ya kaula cewa duka hanyar sabon Allah wajahadu fi sabilillah kuma suka yi kokari a wajen yada kalmar la ilaha illallah duk yanda zaka yi kai kokari ka ka ba addinin musulunci gudunmuwa a rayuwarka wallahi kar kai za ta ka mutu baka ba addinin musulunci gudunmuwa ko da mai share musallacin ungoku ne ka zama eh dan share musallaci ba wasa bace wani bawan Allah ko wata baiwar Allah da ta rasu aikin da share musallaci da dare aka je aka binne ta ba tare da an gaya manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ka san idan aka ce mutum babban mutum ya rasu to dole sai kasa ta shigo sai kada an sa muhammada sai gwamnati ta sani kafin abin ne shi to yin talakarewa yana mutuwa sai abin ne su ma sai kamar ba ta da wani matsayi a fadar manzan Allah kawai suka binne ta ashe wannan share da suke matsayi gare ta a wajen Allah tana da matsayi a fuskar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ce ina dattijo da mai share aka ce ayya wannan ai ta sa kai tuni ba mun binne ta manzan Allah ce me yasa ba ku sanar da ni ba ya ce dullani ala kabarha ku je ku nuna min kabarinta manzon Allah da sahabbansa masu albarka suka yi tattaki suka je makabarta manzon Allah ya daga hannu aka yi ta mata addu'a ya ce waɗannan kabarurukan da ke tare da ita ma da suna cikin duhu yanzu Allah ya haskaka su ba hana ta ba albarkacin kaza ga dangare yake shan ruwa ku duddufi wanda suke kwance kusa da ita ma kun ji matsayinsu ila ya ita share masallaci ne take ka yi ƙoƙari ya zamanto ka zama mai share masallacin ungoku ko gyara shimfidar masallaci ko ya zamanto ka kunna turare na wuta ana jin kamshi a cikin masallaci wannan ba da gudunmuwa daga addini ko ba gudunmuwa ba ne ba gudunmuwa ne ka zamanto kana taimakon al'umma mu diba ga tururuwa ce ta jefa kalma don ta amfana da 'yan uwanta tururuwa sai da Allah ya saukar da bayanin a cikin alkur'ani aka ce suratul namal ba sai ka kayar ba Allah rama duk sun karanta suratun namal suratun tururuwa kalma ce ta yi don ta amfana da yanwanta kare ba dabba mafi kaskanci a duniya sama da kare wani lokacin manzo Allah ma ce a shekarun mali da aka karnuka a kashe su wanda ya daure kare a gidan shi ya kama kare ba don harauta ba ba don gadi na waɗansu abubuwa da ke masa barna ba a cikin ladin da yake aikata ibada kashe goma kullum kashe tara ya yi asararsu saboda kaskancin kare amma sai ga wani kare sai da Allah ya ambace su hudu a cikin sura daya suratul kaf saboda kawai ya bada gudunmuwa ya tahi tare da bayin Allah masu tauhidin Allah sai da Allah ya ambaci wannan karen daya bayan ɗansu hudu a cikin suratul kaf mu duba magani zuma wani kuje ne kuda ne saboda tana tashi zai ta yi tahiya mai nisa ta ci hure fulan ta zo ta yi zawo tunda Allah ce ya karbi wa duna sharabin muktalifin alwanu daga cikin take zubda wani abu wanda yake da launi daban-daban akwai farar saka akwai bakar saka akwai jar saka amma sai Allah ta'ala ya ce mi sharabun wani abu da na sha ai zama ana shako muktalifin alwanu tana da farar saka da bakar saka da jar saka Allah ce fihi shifa'ul linnas cikin zumar in an sha akwai waraka ga mutane wannan amfanin da ta yi ta ciro fular ta ci ta zo ta yi zawo ka sha ya maka magani shi sai Allah ya bata ta cikin alkur'ani to kai sai ka mutu kawai musulmi baka taimaki addinin ka ba alamun manzo Allah sallallahu alaihi wani mutum shi abin da ya shahara gudu ko gudu baya kamuwa aka samu wasu makiya Allah suka yi ridda suka je suka kashe makiyayan Annabi sallallahu alaihi wasallam so kore da babun da haka zaka ba labari a cikin gari yace to ni ko yau rana take yau ce rana ta za a ga waye ni a cikin garken ka sai ka je ka dibura komai mai gudu sai ya kawo masu dawaki suka je suka rama sirri yau shi kan yan dawakin su zo da masu rakuman shi tuni ya ya tafi tun kau sai ya je ya tarda wannan sai ya kama shi da karfin siya sai ya daure shi a cikin itace sai ya yi gaba sai ya je duk gaba ɗaya sai ya daure su ya musu daurin tankila ya tattara dabbobin ya koro sai yanzu yan dawaki da yan rakuma suka zo shi gudu ne kawai da karfi aka ce hakan ya ce a haka su can ɗaya kuje tudu kaza yana da na ɗaure shi a nan ɗaya kuje in irin ka ne wanda in ka kilo ɗaya za ka faɗi kana shi shika ai ka gaba za ka gudu ba ko shi gudu ne kawai da ƙarfi ashe musuluncin nan so yake kai ɓangaren ka wace irin gudunmuwa ka bai addini hudu hudu tsuntsu ne zamanin suleiman ana cikin tafiya da aka yana zango ya ce to bari mu je yawon shakatawa bari mu je mu yi ss mi a jan sakire yana zuwa ya hawa na itace sai wani tsuntsu ya zo sabga ce kai daga ina kake allah sai dai sa labarin hirarsu a cikin alkur'ani ya ce ni na zo daga wani birni da ake ja birnin sabai ya ce ni kuma tare nake da annabin allah suleiman bin dauda alayhi salam me labarin ku ya ce a mu garinmu muna da wata basarauniya take mulkinmu tana da kaza tana da kaza ce mu je in gani kuma ya tafi adam suleiman kowane tsuntsu akwai irin aikin da yake yi an ce sai ya kalli inda wannan tsuntsun don ya yi wannan bukatar da yake masa bai gan shi ba sai ce mali la'ar hudu da amka da minar ga'ibin me yasa ban daga hudu ko shi ma yana ga cikin wanda ba sa nan ran shi ba ce ce wallahi sai na mishi azaba mai tsanani ko in sa a yanka shi in bai zo da hujja ba ashe tsuntsu shi ya tafi yayi bincike ya yi ajin sekire ya zama ss ya gano inda ɓanna take ya kala bari don a gyara ya je ya ga sarauniyar nan tana da wani gado babba tana mulkin mutane amma matsalar rana suke wa sojana yana zauwa ya zauna kusa da suleiman a lokacin da ana nemansa buɗe bakinsa ya ce na zo maka da wani labarin da kai baka san shi ba a hattuka mimanar tuhudubi wajituka min saba'in bi naba'in yakin na zo maka daga sabai da labari na kat ba labarin kamzan kurege ba an san labarin kamzan kurege ko wai beran dawa da ya ce ka na ji abu da dadi aka ce minene ya ce kamzo idan aka same shi ya ce abokina beran dawa ya beran gida ya gaya masa shi labarin kamzan kurege to shi ya ce labari ne na kat ni na zo maka daga saba daga wani gurin labar bi na ba'in yaqin yace na tar da wata mata kaza kaza kaza kaza kaza kaga nan Suleiman yace to za mu bincika mu gani wannan labarin daga gaske kake ko kuma ƙarya kake dan ka huta kanka kaga ya rubuta wasiqa innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala alayya wa tuni muslimin kaza kaza yace je ka da ita ka je ka basu kaga tsuntsu ne amma da ba irin gudunmuwar da ya bada wanda dalilin wannan tsuntsun wannan basaro ne gaba ɗaya da mutane suka shiga musulunci ya bada gudunmuwa ko bai bada ba a ga tsuntsu ne Allah yana ambata shi a cikin alkur'ani kai kuma sai ka mutu kawai mutuwar musu ba labarin ka mu dawo cikin mutane a baya bayan nan zaka ji ana ambata manyan manyan malamai su imamu malik mai muwadda a zamanin da yake rubuta muwadda kowa sai har rubutu yana sa littafin sa muwadda haka zaka ce malam littafin ka da muwadda da ka fara kowa malam wani ma yana muwadda malam wani ma muwadda yace ai abin da aka yi dan Allah shi yake dawoma yanzu da an ce muwadda sai a ce tawa saboda ya yi dan Allah wancan ina labarinsu babu labarinsu ga su imamun bukhari su imamun muslim ga manya-manyan malaman hadisi irin su bari hajjar askalani da sauran manya-manyan malamai ana ambatansu wani ya kaji shekara dubu wani shekara shi ɗari biyar kaga sun ba addinin Allah gudunmuwa shi yasa ba za a manta da su kullum ana rahimahullah Allah ya musu rahama to da haka ƴan uwa duk wanda bai yi jihadi ba bai taimaki masu jihadi ba bai yi niyyar yin jihadi ba ya mutu akan wani yanki na munafuci a watar waya a watar waya kuma ya mutu a wani mina ne ya mutu mutuwa jahiliya shi yasa ake so kowa a bangaren shi a ce akwai gudunmuwa da yake bi addinin Allah shi yasa Allah ta'ala ce innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah sai dai masu imani wanda suka yi hijira suke jihadi da dauka addinin Allah da haka yanzu jihadinmu babba babu kamar yanar gizo wallahi matasa macanza daga mutum ya ɗauki watan shi kilik kuma ya saka a cikin fasaro wanda ya ganka da ya san kai ne mai ka samu shi mai samu wanda bai san ka ba kuma ya ga hoton mutum me ya karuwa ka wani kawai shi dai ya hoto dai ga bayanan ba da mai ga rubuce-rubuce na malamai da za ka ɗauko ka saka mutum da za su karanta ka samu lada ka taimaki addinin Allah amma sai ga mutane suna aika abinda ba shi da amfani haka yan cikin gurub ne ɗauki wa'azi na malamai ka tura ko ka yi nasiya ya fi amma saka ya to ina yan gurub a hutu a fafata a hutu a fafata aimi ka ba mutane asarar data kai ka asarar taka ɗaukan ilimin da waɗansu malamai suka yi ka yaɗa ci cikin duniya kai ma kaman kayi ilimin ne ka yaɗa shi duk wanda ya amfani kana da kamashin wancan na da kamashin saboda haka duk ta hanyar da ake yakin mu ta wannan hanyar mu ma za mu yake su ta wannan hanyar za mu kwato kanmu yanzu ka diba lokacin da waɗansu kafafe suka shigo irin su tiktok da an shiga ciki guri ba- ba- babu wazi asalin irin waɗannan kafafan da ire-irensu sai dai ga ana rawar duwawu ana rawar nono ana ruwan shigantaka abubuwa iri-iri ne mace kawai ta kunna waya ta zo ta rike tikarawa ita kadai har da rawar masu ciki ba wai sai mai ciki take rawa sai mai ciki mai juna biyu a ga rashin hankali ke da yake hanyar lahira awa ɗaya duniya ɗaya nawa ta je aihuwa ba ta dawo ba ta wuce rawar masu ciki amma yanzu kaga da yawa aka samu daga cikin matasa suke lissafi suke to in an bar tuktar din haka akwai matsala a shigo a rika harba kira alkur'ani a rika jefa wa'azi a rika daukan matsa na bayanan malami ana sawa kaga duk da haka an samu kaso mai yawa yanzu bala'i ya rage to wannan shine abin da ya kamata matasan mu da yau mu dage kar mu zama kawai ba mu da wani tunani kullum kawai mu zama yan mu biku in an ga ana abu kawai shikenan ayi wani ya rubuta shirme ya ce ka aika mutum goma sha uku wani ya aika ya ga alheri wani bai aika ba ya gama da shari to aina wace aika wahayi ya kama duk wannan wani dakikanci ne mu tashi mu yaƙi makiya addinin musulunci da mashirikai da yan bid'a waɗanda suke tallata iskanci mu kuma tallata abin kirki wannan shine jihadi shi yasa Allah ta'ala ce wanda suke jihadi dan dawo kalmar la ilaha illallah ulaika yarjuna rahmatallah wadannan sune suke kwadayin rahmar Allah wallahu ghafurur rahim ubangiji ta'ala mai yawan gafara da kuma mai jin kai ne na'am يسألونك عن الخمر والميسر مم.
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس مم.
وإثمهما أكبر من نفعهما مم.
ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ubangiji ta'ala ce sa alurka alal khamr wal maisir suna tambayar ka dangane da shan giya da tata ulka gaya musu fihi ma cikin waɗannan abubuwan guda biyu shan giya da kuma tata ismin kabirun akwai zunubi mai yawa akwai babban zunubi a cikinsu idan mutum ya sha giya babu shakka ya sami Allah a lokacin da mai shan giya zai sha giya bai sha giya ba sai da aka zare mishi imani wala shirbu sharibu hira shirbu wa mumin duk lokacin da mutum zai sha kasa wani aka ci shan giya bai gane ko gane yake sai ya samu wata wuski ta kwalba a duk wani abin da zai kammara akal zai bugar da hankali burkutu ce zaka sha wiwi zaka sha solusan zaka sha kasan yanzu akwai haɗi iri iri da matasa suke yi Eh, wasu ma kashin kalangare suke tattara kawai su shaka sai su buhu haɗin iri iri ne akwai wanda in aka sha za a yi shiru ba magana Eh. akwai wanda kuma aka sha za a rika surutu da uhu akwai wanda in aka sha to za a rika ganin duk mutane mahaukata da shi yasa idan wani ya sha wuwuki shi ya yi ku da kama magana sai ga ya dariya gani yake baka da hankali shi shine mai hankali kawai ya gaya maka wani shi ya dariya wani yake baka da hankali shi shine cikakken mai hankali iri-iri ne hari yanzu matasa suke yi ina ta baku labarin wani da ya sha kawai ya fashe da kuka aka ce mai ke faruwa ce allah da yake bashi tausayi a ku tsaya ku ji su baharar layi wai hujja fa ya kawowa bai tsaya haka ba ce allah da yake bashi tausayi ya ce ya halarci mutane shi kadai ya musu baiwa iri-iri ya ba su nema maimakon su gode mishi kuma sun ki gode mishi kuma ya ce saboda mai sun kiya kawai halwa ya fashe da kuka wajen tausayin Allah da yake a ga shi abin da ta bashi kenan Ya ga shi abin da ta bashi kenan eh abin da ta bashi kenan to duk wani abin da zai bakar da hankali giya ne karkace sai ka samu wuski akwai wani maganin mura ne ma yanzu matasa suke zuwa kawai su sha an sun sha kawai sun yi kufu sun rihe kaga mutum ya yi anturwa a kan mutum yana barin wuta a kan titi aka sa akwai matsala ko ya ɗauko mutum uku ko hudu daman ya sha sarka da ɗan kunne da ƙaton wando da ƙaton takalmi kai kace wani abin buga birgi ne ya yi dai kush haka za ka same su to da abin da yake zai iya bugar da hankali akwai zunubi a cikin shi da yawa haka ɓangaren caca nau'i iri-iri ne akwai 'yan tata wanda suke ta kodago akwai wanda ake ta kati ko akwai wanda ake ta kale-kale akwai wanda ake ta feminijar akwai wanda ake a kawai sai a zo a rika damun kajima baka ci nama ba sai a sa zakara katon ko zakaru a zo ana yawo a kadago a dala biyar dala biyar biyar so ɗari biyu na wace jika na wace ina kwantabilite jika biyar ko jika zakara ba zai jika biyar ba kai kuma a kadago kana ka samu banza ya sai zakaran jika biyu a dala biyar shi ya ci nawa haka haka ake mutum ɗaya ya ci sauran kuma da an cinye su haka wanda mata ta ci yanzu a ƙauyukan nan na yamma babban abin da ake ko mota mutum zai je ya sayo mota kamar ta miliyan uku ko ta miliyan biyu sai ya zo ya sa ta jika ashirin ashirin ko jika talatin talatin jika talatin talatin so ɗari biyu don akwai mai ɗari biyar wai ƙaramar ta nake fara kalandar talatin talatin so ɗari biyar nau ne ku buga mana yanzu yi sami mun kuma ya yi kwakwaleta ko? kwallowar ba ta yi talatin talatin su ɗari biyar ha? kwan biyan da miliyan? miliyan goma sha biyar to ko dai yare ne a jika talatin shi wanda zai ci a talatin ya ci shi ku ya sayo ta miliyan uku ko ta misali ko ta miliyan ɗaya an yi san yan miliyan sake sakwai lissawa ne da kyau to haka ne suke ta yin ta kai kada ka samu a banza sannan kuma kudiya ko zama yan banza an cinye ku kaga wannan duka shine amfanin da Allah madaukakin sarki yake faɗi fihi kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas amfani ga mutane wanda ya ci sai ga akwai amfani canza miliyan yawwa haka ne saboda akwai wanda ya zo ba da wadda sa a garin su ake yi wanci ma ya ci motar kaga motar miliyan uku shi ya samu canza miliyan kamar da wanda ya faɗa shi kadai wanda yake da kale-kale 15 miliyon kenan 12 miliyon duk ya ci da abanza ya cinye ku ku mutum da ya ci to yanzu ka diba ina amfani a nan gudun ina amfani cikin ku mutum daya ya ci miliyan uku shi ku wancan ya cinye ku miliyan sha biyu to haka ne wake kale-kale ta doki mawa doki a faransa ya ga mutum da tsohon google tsohon da ya irin kwamfutar haka yana inda ku diba muni doki a faransa ake amma shi so yake ci ana da sassa halo dama ayi retrat ba aya ba hadisi ba ta karar qur'ani ya gaishe ta gidan taminijan yazo ya gama turwa da dai san kisat ya rubuta ya cika sai ya je yana ta addu'a dan wani tsawon gashi a masallaci yana hakarka ce amin so yake a ce in dokin nan ya buga a ce shine ya ci ya cika lambobin shi haka ya aje to babu wani amfani amfanin ɗan kaɗan shi ne Allah ta suna tambaye ka dangane da caca da shan giya ita giya kawai idan ka shata za ka yi abace ku rubu da shi ɗan giya ne sai ga mutum ya zuwa duka ya ce tumaki ina wunin ku ya daro shi ya bugu ya bugu wani ɗan caca ne shi kuma ya je aka shanye shi ya sule wannan ya rataya a wuya ya zo tara tumaki sun zama horon wata na suna da ya tsugu na gada sai ce hukun ta duku da bukwa caca eh gaba a ga shi ma samu ya samu tabuwa ya samu tabuwa to da haka Allah ya ce ulfihi ma ismun kabirun a cikin caca da shan giya akwai zunubi mai yawa wa manafi'u linnas akwai kuma amfani ga mutane ba wasu yan duniya da suka zo shan giya suka zauna aka musu giya akan tabul kuma suke tattaunawa ɗaya ce a ɗaya wannan giyar da kake shafa haramun ci ya ce wa ya haramta ta ya ce Allah ya ce baka ba Allah ya ce wa manabi wa linas shi Allah da kanshi ya ce akwai amfani ga mutane a zai tabu da eh wai Allah ma da kanshi ya ce tana amfani kagin ce amma da aka da mujami ya sallah ya ce ah ai baka taba je Allah ya ce wani limasharibi ne ba azaba ta tabbata ga masu giya amma ya ce wani limusallina azaba ta tabbata ga masu sallah zama mu shage mu kawai yawa kansa tafsiri yawa kansa tafsiri to kaga wannan abubuwa ne bala'i ne da haka Allah ce ga ya musu akwai bala'i mai yawa akwai zunubi mai yawa da wani dan amfani ga mutane wanda bai ta kara karya ba sai ka zazzagi mutane a ce ku rabu da shi sha ne yayi shine amfanin haka kawai wanda inda alahiya lau kake ba za a kyale ka da wannan zazzagin da kai ba wani kuma daman shi dangi ai babbar riba shi kawai in ya sha ya zo cewa matar shi ya mata saki goma ko adadin kudin duniya a ce a rabu da shi ba ta saku ba giya ya sha ba ta ɗan giya tana shan saki wallahi baiwa Allah Allah ya shirya da mu ka yi abu a ce ku rabu da shi mashayi ne kawai shi ne amfanin shi kuma ɗan catu zai je ci ɗan abu ɗan kaɗan kuma an cinye mutane da yawa sakamakon wannan amma Allah ce wa ismuhu ma akbar min naf'ihima idan ka kalli amfanin da ke cikin shan giya da caca ai bala'in da zunubin da asara ta yi amfani yawa sai Allah ce wa yasalunaka ma za yafiqun ko suna tambayar ka me ya kamata mutum yayi saraka da shi yayi kyauta Allah ce kulga ya musu al'afu abin da ya rage da abin da ka samu na bukata sauran karka je ka aje ka taimaka wa rasul shi ka taimaka wa rasul shi amma mu ina ajiya tabdijan wannan sai masu karfi imani al'afu abin da ya rage akan bukatarka yanzu kana addu'a Allah ya baka samil sai aka yi ka tari ka samu sansan kantumil to wannan ɗarin je kai wata bukatar a cikin kai ma je ka taimaka za mu yi haka ce zai ce kai in gaba da ai gobe tarayiwa gobe ka samu al'afu da abin da ya saura akan bukatarka ka bar kyalkyal ka bar lissahi gobe ta Allah ce tana yiwa kafin gobe baka da ai wanda karfin imanin ne muka samu nake ce muku sai mutum dan da samu ba sai ya kurmushe shi ce gobe Allah ya ka amma da haka na ba su albazaran shi kazalika yubayyinullahu lakum ayati Allah ta'ala ce haka yake bayyana ayoyinsa a gare ku la'allakum tatafakkarun ko za ku yi tunani ma'ana mai tunani zai gane cewa duk waɗannan abubuwan da Allah ya zada waɗanda suke ba su da kyau to barinsu shi ne mafi alkhairi ga amfani da su shi yasa an ce wani ne ya sha giya ya rusu sai ya zo wajen sallah yake karanta kuliya ya ce kul ya ayyuhal kafirun mai ko ya ce la a'budu mata ya ce ma a'budu mata abuduna mu ma za mu bauta abin da kuke bauta subhanallah a wata ruwaya an ce wani da sayyidina umar ya je ce ka ina ma Allah ta'ala ya saukar da wata aya wanda za ta hana mana shan giya saboda abinda mutane suke a cikin giyan nan baya da daɗi da haka Allah ta'ala ya saukar da wannan suna tambayar ka dangane da shan giya a cikin giya akwai zunubi babba da amfani ga mutane amma zunubin shine mafi girma daga amfanin da haka zo a karantawa sai na Umar yaji sai ce Allah bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan Allah ƙara mana bayani dangane da giyan nan dai bayani wanda zai warkar da mu sai aka saukar da aya cikin suratul nisa ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا إن la taqrabu salata wa لا antum sukara تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا shikenan idan har kana jin dalili da an sha giya an yi baramfara ma a cikin sallah da eh to Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma masu imani kaga har yanzu suna shan giya amma mummune suke la taqrabu salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah lokacin da kuka yi maye idan an yi su kala yi sallah to idan mutum ya su kafin ya wuta daga cikin suke in sallah ta zo fa kakani barin sallah da gangan idan ka diba fatawal mazhabal ibnu hazm az-zawahiri daud idan ka bar sallah da gangan to ko ka raba ba ta rabu ba ubangiji ta'ala zai kama ka da wannan laifin idan ya so ya gafarta maka in ya so maka azaba inda da gangan ka bata ba ta raba ko ko da su dubu kai to an ce kada ku kusanci sallah a lokacin da kuke cikin maye hatta ta'lamu ma taqulun har sai in kun san abin da kuke faɗi dan duk wanda yake cikin su da maye bai san abin da yake faɗi ba zai iya faɗin wata kalmar da bata dace ba a cikin karatunsa aka zo aka ce sayyid na umar aya ta biyu ta zo a cikin shan giya wacce ce aka ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara lokacin nan sai ya ce kai wannan ba dai bata isa ba Allahu bayyana fil kamar bayanin shafiyan Allah sabkar mana wata aya akan lamarin shan giyan nan da ake da shaye-shayen nan lamarin da zai iya sanya mu waraka kowa ba zai sha ba an ce sayyid na umar bai taba cewa yana tsammanin abu kaza ne sai ya zama kaza bai taba cewa ba dama Allah yake za sai abin wannan abin su ya zama shine manzo Allah ce cikin kowace al'umma akwai al-muhaddisun wanda malaiku suke magana da harshen su idan hala kun shi cikin al'umma ta manzo Allah ce fa innahu umar shine umar a lokacin nan sayyidina Umar da ya buƙaci Allah ta'ala ya ƙara saukar da wata ayar da za ta kawo raka sai aka saukar da wata aya a cikin suratul mi an'am ne ko Allah ta'ala ce ya sa aluraka ala khamr wal mansir يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر Eh, ma'ida والأ...
kenan zakar dika إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون shikenan wannan ayar ta sauka sai na Umar sai ce intahaina intahaina shikenan shikenan magana ta kare mun hadu mun hadu Allah ya ce ya ku dauka imani innamal khamr wal maisur idan ku kun ga shan giya kun ga tata sai aka sa su a cikin jerin ababa na shirka wal ansab wal azlam rijtu min amali shaytan waɗansu nau'in abubuwa ne da ake takibo da abubuwa na bautar gumaka aka jera su a cikin layin shan giya da caca Allah ya tattasa ya ce dukkan su rijisun min amalin shaidan dukkan su datti ne kuma sai daga cikin aikin shaidan Allah ya ce ku nisance su idan kuna so ku rabauta har ƙarshe Allah ya gaya mana illal dalilin da mutane suke shaye-shaye da caca shaidan ne yake so ya sanya adawa da keta a tsakaninsu shi sa kake ganin gidan giya kullum akwai bige-bige da fara ha gudun caca akwai tankiya da fada eh saboda shaidan shi yake abu kuma dan ya hana su zuwa sallah da haka Allah ta'ala ce fa hal antum muntahud shin yanzu kun hanu sai da Umar ya ce intahaina haula yanzu dai mun hanu gaba daya shi yasa yan uwa yana daga cikin abin da ya kamata mutum yayi kokari duk wani abin da ka san maye ne komin yanda zuciyarka take so ka bar shi hatta sigari wanda da ake cewa sanki banza barin ki banza yi kokari ka barta dan sigari malamai sun mata matsayi na haramci kata'an nassin alkur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam nassosin alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun malamai sun wa mai shan sigari hukunci aka ce idan ana neman shaida mai shan sigari baya ba da shaida ba ka bar shaida mai shan sigari dan ba cikakken mutum bane eh kaga mutum yana azabtar da kishiwa yana sha ya ga wani dan makale hannun ya murje ta hatta kone shi ina dalili ka hasa wala ka huta ba ta da amfani asarar dukiya ce cutar da rayuwa ne gashi na dai abubuwa daban-daban to da haka Allah madaukakin sarki ya zano waɗannan abubuwa yace duk suna daga cikin ayyukan shedan ku ne sance su don ku san babban rabo yasa Allah ta'ala yace wannan ayoyin ya bayyana muku su ne la'allakum tatafakkarun ko za ku samu ku zamanto masu tunani a cikin rayuwa ku san abin da zai amfane ku da abin da zai cutar da ku sai Allah yace في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ubangiji ta lace fi duniya wal akhirah mana ku zaman to kuna masu tunanin abin da zai amfane ku nan duniya da lahira wa yasalunaka al yatama suna tambaye ka dangane da al'amarin da ya shahi marayu domin maraya shine wanda mahaifin shi ya rasu bai balaga ba sawawa namiji ko mace dukiyarsa Allah ta'ala ya ce a rike a kula da ita kada a bashi har sai an gano yana da hankali dan wani zai yi girma ba shi da hankali idan kuwa ce ku saka mai dukiyar ba abin da zai illa ya je ya diba wani katon moto irin mai shafa makin na malibin ya rika wuciya da gudu ga mutane ana cewa shagewa ne kawai shi abin da yake birge shi kenan ko zai samu mercedes mai salansa biyu wa in ya- in ya zo kuna zai rika takata sai kowa ya kalle shi to irin wanda kai ku bashi dukiya ku rike a hana shi eh haka Allah madaukakin sarki ya faɗa da haka Allah madaukakin sarki sai ce kuma duk wanda ya ci dukiyar maraya babu abin da ya ci a cikin cikin shi sai wuta
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا Mm.
وسيصلون سعيرا ubangiji ta alace duk wanda ya ci dukiyar maraya akan zalunci amma ba ba abin da ya ci a cikin cikin shi illa wuta kuma da sanin za a shigar da shi cikin wutar sa'ira to wannan yasa suka zo suke tambayar manzo Allah to kakarin shi a maraya yake yan uwanmu suka mutuwa su bar ayansu kuma an ce dukiyar tasu idan an ci akwai matsala ta haka wasu alurka aliyata masu sa tambayar ka dangane da maraya kaka za a yi a kyale shi da dukiyar shi kuma bai kai ya jagorance ta ba wani kuma aka bar shi sai ya je ya barnata ta Allah ce kulka gaya musu islahun lahum khair ku ɗauki dukiya ku tallata ku tattala musu ita shi yafi zama alheri da ku bar musu idan aka bar dukiyar a aje duk shekara a hudu zakka duk shekara a hudu zakka kaga za ta lalace amma idan aka sa cikin kamfani tana bunƙasa kaga za ta ci gaba don haka ku ɗauki dukiyar maraya ku tattale ta ku kula da ita shi wannan alheri ne wa in tukhalituhum inda ma za ku ɗauki dukiyar ta marayan da aka bar muku da taku dukiyar ku haɗa ku kula da ita ku tattala ta in noma ne a yi tare idan kiwo ne a yi tare idan kasuwanci ne a hada dukiyar tashi da taku ku tattala ta wannan shi ne mafi zama alakai da ku kyale dukiyar hal zakka ta cinye ta in Allah ta'ala ce wani tukare tsohon fa iki wani idan ma kun cuɗanya dukiyar tasu da taku ai yan uwanku ne wallahu ya alamul mufsida min musli Allah ya ce shi Allah ya san su waye masu banna daga cikin masu gyarawa ai a cikin ku akwai wanda in sun dauki dukiyar mara ta talawa su ke akwai wanda in sun dauka kuma dan su ci ne yanzu mutum da ya mutu bai barba dukiya ya yada ya sai ga yadda a bar su da uwan amma in dai an bar shi da dukiya in dai uwar ta yarda ai wasu su za'i wasu su za'i mutane ba su damu da cinye dukiyar maraya ba za ga yayi suna cinye dukiyar kanonsu kanon uba sun cinye dukiyar ɗiyan wansu ko ɗiyan kanansu mutane ba su damu da wannan ba da haka Allah ce ya san mufsida masu ɓata dukiya mina musuli daga cikin waɗanda su kuma gyarawa suke Allah ya san masu tattalawa Allah ya san masu cinyewa walau sha Allahu la'anatakum ubangiji ta'ala ya ce inda ya so aida ya haramta muku ma dukiyar gaba ɗaya ku kusance ta ko kuma da ya la'ance ku sakamakon cin dukiyar maraya inna allaha azizun allah mabuwayi ne hakimin mai hikima ne ya daga cikin hikimar yake ɗauke ɗan uwanka ya barka a raye wannan hikima ce ta allah wani nauyi ne a nan gudun ake so a jarrabe ka da shi shi sa yan uwa babu gida mafi alkhairi a ban kasa kamar gidan da ke da maraya kuma ana kyautata mishi babu gida mafi shari a ban kasa kamar gidan da ke da maraya ana cutar da shi duk al'ummar da ta saka haƙƙin marayu a kanta babu shakka wannan al'umma za ta kasance a cikin kaskanci da walakanci shi yasa kake ganin harin da muka samu kama a yanzu dole sai mun yi tunani kullum marayu ake bari kullum sai a mutu ko akwai da ba mutuwa kuma har yau ba mu tare da gidan maraya ba ko daya sai dai tura su zo su bude su dauko diyan marayun suna ba su tarbiya irin tasu ranar asabar da laji su dauko maka su musu kiɗa da rawa su yi kiɗa su yi waka su yi rawa haka ne da kage gidan maraya in ba na bature ba ne sai da yan ya zo daga wata kasa mu a cikin dukiyar ba mu iya hudu kudin dukiyar marayu mu gina musu gida mu ciyar da su mu shayar da su ba su ilimi sai a bar mutum kawai haka nan sankan daira ta yawo ko ya dauki koko ya yi bara ko kuma ya tarzo baban shi saboda yunwa in yana so ko a bar uwal ta rika zuwa tana cin kasuwa ta je ta soyo wannan ko ta ci mai aduwa ta je ta yi sari yi ma a samu mara imani ya kwace kayan ko a bata rika zuwa tana saro ice tana saidawa ko a bata sai da kamiya cikin bala'i shi sa da yawa daga cikin mata wasu kan sakin hanya saboda mi ba a tallaba musu akan marayun da aka basu da shi ba ya kamata mu ji tsoron Allah kowane musulmi ya sani akwai haƙƙin marayu a kai shi kai mata ka tana nan ta kuma zaka bar ƴaƴanka kuma a matsayin marayu idan kana so ka san kaka rayuwar ƴaƴanka za ta kasance bayan mutuwarka kalli ƴaƴan ƴan uwanka da suka mutu bayan mutuwarsu yaɗin suke yadda ba ka taimakon wa'incan da suka mutu kai ba ba mai taimaka musu haka ne kamata ne tu dan yadda wancan da ya mutu matarsa tana cikin bala'i da wahala da 'ya'yan shi kai ma taka in ka mutu haka za ta zama ya kamata mu ji tsoron Allah akan haƙƙin marayu kowa ya zama akwai wani kaso da yake warewa cikin abin da Allah ya hore mai yake samu a wata ko a sati ko a kullum ya rika ɗauka don saka shi a cikin asusun marayu imma don a ba su ilimi imma don a ciyar da su imma don a musu sutura imma don a biya musu makaranta ta addini imma don a biya musu makaranta ta zamani wannan shi ne abin da zai iya sawa mu samu tarbiyya ta samu inganci amma in ba haka ba to akwai matsala yan kirinahun za su yi yawa yan kwanta-kwanta za su yi yawa yan satar salula za su yi yawa yan satar moto za su yi yawa galibin masu satin sai ga daga 'ya'yan wanda suka mutu ba mai kula da su sai 'ya'yan talakawa da uwa ce take kama gidan har yaron ya fi karfin dama ya fi karfin uban ba komai yake iya yi ba shi ba fi karfin uwan da wuya ka samu waɗanda suke lalacin nan iyan gidan kirki ne inda akwai tarbiyya ba matsala da wuya cikin goma sai ga ɗaya ne ko biyu lalacin mu rashin kula da haƙƙin marayu kula da haƙƙin talakawa shi yake sa ake sa mana barayi su tana mana hankali da ka sake da salular ka babu ita in ka sake da abin hawan ka babu shi to har ta kai yanzu wannan mu mai sauki ne makwabtanmu ga sunan kai karan kanka kadara ne za a zo a ɗauke ka aje a kama ciniki ana miliyan goma ana a ku rage mana ana ba ma ragewa ka kubata mana lokaci ko a honso ka ko a kashe ka ko a je a saida masu tsayi su sha jininka yau haka muke ciki ba abin da ya kawo wannan illa rashin kula da haƙƙin waɗanda suke masu haƙƙi a kanmu gwamnati ba ruwanta mu ba ruwanmu kowa ta kan shi yake shi da iyalin shi to ya kamata mu kula da abin da shari'ar musulunci ta ce mu kula da shi idan aka ce kula da wannan a musulunci kula da shi rashin kula da shi zai ka matsala Allah ta'ala ya sa mu gane abinda muka yi da Allah ka ba mu na da kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh